أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbatar ga Allah madaukakin sarki wanda ya da mu wannan rana da muke karatu a cikin littafin Riyadus Salihin za mu tashi a farkon babi ko farkon littafi kitabu da'awat wato littafi da zai magana akan addu'o'i بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين وقال تعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على مدوكتين سيكي أتكي سورة غافر ينا شوى وقال ربكم أبيجنك يتي ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku inji Allah ku roke ni zan amsa muku sana Allah madaukakin sarki yace ku kira ubangijin ku ku roki ubangijin ku kuna masu kankantar da kai kuna masu sassauta murya kada ku wuce gona da iri saboda Allah baya san masu wuce gona da iri sana ala madaukakin sarki ya ce idan bayina suka tambaye ka dangane da ni Allah ya ce ni ina kusa wato lada'iful qur'an maluma da suka yi magana a ayoyi ayoyi da alqur'ani waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa yayi magana cewa ana tambayan manzo ana tambayan manzo ana tambayan manzo sallallahu alaihi wasallam suna nan amma dukan kowannen su sai da Allah madaukakin sarki yace kace misali ka dauki misali da Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahid na qul huwa azafu Allah ya ce qul ويسألونك عن اليتامى ما لا شيء قل إصلاح لهم خير ويسألونك عن أنا أنا فدوا النعي akwai wa ya sa'aluna ka wa sa'aluna ka to duk za ku gan su suna tare da kulkul amma a wannan sai Allah bai ce kul ba a wannan sai Allah kannan wata wato wani darasi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya wa mutane Allah sai bai cewa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce musu wa yasaluna ka go a wa idza sa'alaka ibadi anni ka gani sai Allah bai ce masa ka ce musu ni kusa ina kusa ba sai Allah da kanshi yake magana da bayinsa yace fa inni kare wannan shi yasa a musulunci ba ka cewa wani shi ne zai yi wato magana da Allah a madadinka ba ka cewa wani shi ne zai ringa kai ka bauta masa shi ya bauta wa Allah ai an gane kowa ne zai bauta wa Allah amma wannan bai hana kuma ka ce wa mutum ya yi ma addu'a ya roƙa ma Allah saboda ka duba daraja da girma irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matsayinsa amma lokacin da sayyidina Umar ya zo zai masa sallama zai je umra sai ya ce masa dan uwan mu to karkar manta mu a cikin addu'a kun gani manzo Allah ya ce wa sayyidina Umar kai ya manta su a cikin addu'a wani waje ya ce masa ka ka sa mu cikin addu'arka ka kenan wanda ya fi kowa ma ya ce a yi masa addu'a bare ni bare kai kenan kaga ya halarta mu cewa ba ƴan uwan mu taya mu addu'a saboda addu'a akwai wanda da ya roki Allah sai Allah ya amsa da ya roƙi Allah sai Allah ya karba ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai akwai bayi na Allah waɗanda Allah kuka fara baya barin su a cikin rayuwar duk abin da ya rantsa ya ce sai an yi to za a yi ba Allah baya barin su su kafara suna nan idan ya leko masallacin ne ya ce mana duk masallacin nan duk mu aljanna za mu shiga to sai Allah ya ce duk ya samu amin duk abin da ya faɗa duk abin da ya faɗa eh in ya ce duka masallacin nan sai ko ya zama kamar dangote tunda kuwa ba kowa yake so ba ku na misali duk abin da ya faɗa na duniya da na lahira in ya ce Allah a yi sai a madina zamanin khalifancin hajjin sayidina umar ne ko ba shi ba ɗaya daga cikin kalifofin da ƙarshe-ƙarshe an yi roƙon ruwa aka yi roƙon ruwa Allah bai kawo ruwa ba mutane sun je sun dawo suka zauna a masallaci ana ta jimami an yi ta addu'a ruwa bai zo ba sai wani ya shigo masallacin in ka gan shi ba su san shi ba haƙo ne ya duyi su suna ta ana ta tattauna cewa ana kwana kaza an yi ta roƙon ruwa sau sai ya ce Allah ka yi musu ruwa ka san Allah wannan Allah ka kyale su ka musu ruwa haka wani har yana kokari ya kwabe shi ba to kar ya bata musu yana cikin Allah ta roƙe ka ta roƙe ka Allah kai musu ruwa kawai sai gari ya haɗe da hadin su ruwa ya tauko da haka suna nan bayan Allah kuma suna nan har gobe har jibi har gata amma zuwa ne Allah kaɗai ya san amma wasu za Allah sanin su ba za na sanin su akwai bawan Allah wanda ya rasu saboda ya rasu ne ma nake ba da labarinsa malami na ne amma na san zan iya rantsuwa da Allah in yi addu'a Allah yana amsa kuma ba ma ɗan Najeriya ba mutumin Pakistan sunan shi Sheikh Zahur Malik ya zauna da a University of Maiduguri ya dawo ya koma Hong lokacin tana gongola state a nan ya zauna a hong wani duk ɗaliban da suka yi karatu mun yi nce a wajen wanda suka yi karatu a shekarun irin 1984 za su ba da shaidar abuwa da yawa wanda ya faru akwai ɗalibai da ya ɗauka suka je yola suka je don neman taimakon gina masallaci kuma abin da zai baka mamaki shi albashin sama na gina masallaci ne in ya karbi albashi a cikin akwai baitul mukarrar da ya bari yanzu duka da albashinsa a ciki in ya karba sai a zuba to shine yana da wata mota bitin ɗaliban gaba ɗaya wanda suke cikin motar su tabbatar da dan su suka fito aka duba aka ga mota ba mai aka ce malam mai ya kare sai ce suna jeji sai ya ce musu to tunda aikin Allah za mu je ku shiga mu roƙi Allah ya kai mu suka shiga suka zauna suka ce daga hannu ya addu'a addu'a yana kiki motar nan ta tashi har sai da suka zo hon kaga nan ba tarihin wasu mutanen da bane mutanen kwanan nan ne wannan zahiri idan wani ya san wanda yake hon ya tambaye shi labarin bishiya dindal na san mutanen garin suna da labarin wata bishiya bishiya ce mai ganye da yawa karta ake yi a taro a yi karta a ƙarƙashinta sai mai gidan yana zuwa wajen shi sai wata rana ya ce wa mai gidan abinda ake yi na ba kyau ka hada su sai ya gi zai ce wallahi ba zai iya ba saboda daga kawunsa ne daga kawunansa ne yayin mamansa da ƙannan babansa ya ce ba zai iya ba amma shi ma baya so sai ba ka so in sai ce kawai sai ya ja shi suka ja gefe kawai daga hannu har dai sani na har muka bar garin bishiyar nan ba ta sake ganye ba ta zube ta daina ganye na san mutumin da ya zo wajensa ya roƙe shi cewa ya roƙa masa Allah yana so ya je aikin haji ya taɓa zuwa aikin haji ba ana gongolar state ya yi masa addu'a shi ne kaɗai na sa amirul hajji da bai taɓa zuwa hajji ba shi ba ma hajji ya je ba shi ne amirul hajji na gongola state a shekara dan na cika ko da labari ba na tsaya haka amma dai kawai na faɗa ne cewa kar a ɗauka wai wasu mutane ne na da har gobe akwai bayan Allah har gobe har jibi shi yasa ba a son mutum ya ringa wa mutane tsageranci eh kawai kowa ka ganshi baka san me Allah ya bar ba kowa ka bar shi ka bar shi kuma ka zaura kawai da mutane lafiya eh baka san me martaban wasu ma ba za ka dauka ma sun kai wasu abu ba sai a raina su in suka zo waje ko kallon su ba me yi amma layin suka roki Allah sai Allah ya amsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin Uwaisul Qarni Uwaisul Qarni nan bai zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su sayyidina Umar manzo Allah ya gaya musu yace duk wanda ya haɗu da Uwaisul Qarni a cikin ku ya ce ina gaishe shi inji manzo Allah manzo Allah yace musu saboda shi yana sa'an nan duk wanda ya haɗu da shi a cikin ku ya roƙe shi ya masa addu'a saboda shi duk abin da ya roƙi Allah yana amsawa ka duba fasuwa a ce ga su sayyidina Umar kuma ba wanda ya kokari ya haɗu da shi sai sayyidina Umar domin sayyidina Umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi garin da zai zo daga Yaman ne ya faɗi sai yana ta cigiya yana ta cigiya da an zo aikin haji sai ya ringa tambaya a cikin ku akwai uwarsul karni ko wata shekara a ce mar babu wata shekara an zo manya mutane sun taru sayyidina Umar yana khalifa ya ce a cikinku akwai uwarsu karni aka ce a babu wani uwarsu karni sau da ce a mai duba mana mai kula mana da dabbobi akwai wani yaro da muka zo da shi yana yana kira mana kula mana dabbobi kamar sunan shi uwarsu a ce shi aji aka same shi ya ya daddaure su yana ta sallah kai ne uwarsu karni sayyidina umar ya lallaba ce kai mun addu'a sayyidina umar fa umar bin khattab na dan aljanna na dan aljanna da shaidan alqur'ani dan aljanna da shaidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har roƙe shi ce masa addu'a har wasu bayan nan suka bi suka bi shi aka rasa inda ya shiga da ya ga da ya ga an gane shi sai ya bace to kaga inda ni ne aka gane ni kuwa kaga ai ba bace a zai ba ko na sai ne buga signboard kaga inda Allah shi bacewa yayi bacewa aka neme shi ana ta neman shi ba a gan shi ba da haka suna nan to Allah madaukakin sarki ce idan bayan ka suka tambaye ka dangane da ni ka ce wato ni ina kusa in ji Allah kuma ina amsa addu'a duk wanda ya roƙe ni amma kun san gaban ayar da bai kawo Allah ya ce fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Allah ya bada doka ya ce su su amsa kira na nima shi yasa aka ce addu'a tana da abubuwa akalla guda hudu wannan dan adam zai kula in zai yi addu'a eh na farko ana son a samu wato niyya mai kyau na biyu ana son addu'ar a samu cin halal mutum ya zama yana cin halal na uku a yana son a zama addu'a tana kan hanya ba a san musulmi ya addu'a wadda ta kauce hanya menene kauce hanya ka riga ka san cewa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah zai komai Allah zai iya amma ka san akwai abin da Allah ba zai yi ba ba zai yi ba ya ce ba zai yi ba kuma to ka je kana roƙon shi wannan kuskure in babu misali an rufe annabta babu annabin da za a ƙara aikowa har a tashi kiyama bayan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu kai sallah ka ringa roƙon Allah cewa kai ma ya aiko ka annabi kun ga wannan addu'a haramun ce misali akwai sunnar Allah tsarin da Allah madaukakin sarki ya sanya a rayuwa wanda haka Allah ya sanya sunnar rayuwa to ita ba kauce mata haramun ya ne sunnar rayuwa Allah ya tsan sanya a garuruwan mu misali yanzu wanda duk zai sarauta zai zama dan gidan sarauta na ko an san ne dalilan da yake sa a ce dan gidan sarauta to sai zan ni ban ba ni na ba ba ba ma yaran mu ba sun je ne ta roƙa Allah ta Allah ka sa in wannan sarki ya kauce ni na hau ko yanzu ni ne nake nan na ita addu'a ce Allah sarkin maka wannan in Allah ya sa ya rasu Allah ya sa a nada na ka gani wannan tsarin Allah bai sanya haka ba to irin wannan kuna da roƙon Allah cewa Allah ne ma kamar da ni mala'ika misali duk abu ne mai sauƙi a wajen Allah duk zai iya amma ba zai yi ba to cewa a yi su ne aka hada musulmi kada yi haka sana Allah maɗaukacin sarki cewa ne ne yake amsa kiran mabukaci wanda ya shiga cikin bukata idan ya kira shi kuma yaye masa damuwarsa shi ne amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su waye yake wannan aikin sai Allah shi yasa kuma Allah madaukakin sarki ya sanya duk wanda ya shiga damuwa ko arne ne Allah yake kira ko ba Allah yake kira har arna Allah suke kira na akwai wanda ne ba su gane waye Allah ba na ba su fahimci Allah ba sun shiga cikin rudani dangane da abin da ya shafi Allah amma za ka ga duk rigima da ya shiga baya kiran sarkin garin su misali ya san ba abin da zai iya masa na dije za ka ga yana neman duk da sun yi kuskure sun yi kage-kage amma dai za ka kowa in ba wuce ne da ya ji duka zai ce wayo Allah haka kowa yake eh وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة an samu hadisi daga Nu'man dan Bashir ya dala ta ƙara tabbata a gare su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ibada maluma da suka kasa addu'a gida biyu cewa akwai addu'o'i kashi biyu akwai du'a'u mas'alatin akwai du'a'u ibada to dukkan su ibada ne eh suna nufin du'a'u mas'ala kana roƙon Allah cewa Allah ya baka wani abu wannan kuma a'a addu'a ce kawai ta yabon Allah misali ba wani abu kai ta subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah astaghfir duk addu'a ce misali to dukan su kowanne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ita ce ibada in ku duba Allah madaukakin sarki da yace a menene innal ladina yastakbiruna an ibadati ko wa qala rabbukum ud'uni ko astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati ai du'a idan aka gane wannan kalmar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka na alqur'ani ya faɗa wallahi ce yastakbiruna an ibadati sai bai ce an du'a'i ba dan saboda ita ce ibada Allah ya ce sai dai kuluna jahannama dakhiri za su shiga jahannama suna wulakantattu kaskantattu Allah ya kiyaye domin Allah yana san a a roƙe shi dan shine mai komai shine mai kowa duk abin da aka samu Allah ne ya baka duk abin da ya so ya same ka shine zai same ka abin ne tsare ka shine zaka tsaro dan adam yana da hikimomi yayi nan yayi nan ya ce wancan ya ce wannan duka yana yi karkashin mashi'ar Allah ne idan Allah ya bari idan Allah ya yarda idan Allah ya kaddara to sai yayi ta yi yayi nan yayi nan yayi nan sai kaga duk Allah yana ba shi dacewa amma Allah sai ya yarda idan bai yarda ba karan farko sai a yi gol da mutum na nufin labarin ma babu da adam baya da ta haka musulmi ya sani ko yana roƙon Allah ko abin da yake roƙo bai gani bai sani ibada yake ya ci gaba kuskure ne mutum ya ringa gani ai ya daɗe yana roƙon Allah wai Allah bai bashi ba wannan daman musulunci ya hana tunda ai in musulmi yana jin wa'azi ji cewa duk addu'a da kai to cikin ukun nan sai ka iski daya ko dai a baka abu ko a tsare ka daga wani wata musifa ko kuma a ajiye ma ladan addu'a sai ranar tashin kiyama to kaga in biyu biyun ma ba za ka iya sani ba tunda ai mutum bai san me Allah ya rubuta gobe zai same shi ba sana in ya wuri lafiya bai san me Allah ya tsare masa ba ka gani ta haka addu'ar dai mutum ya yi ta yi a matsayin ta na ibada da ya ta yi da ita matsayin ta na ibada yau ga lada da zai samu ga kuma yana abin da Allah yake so don Allah ya umarni cewa a roƙe shi وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدعو ما سوى ذلك رواه أبو داود بإسناد زيد أسامو حديث دقنا أنا عائشة أول مؤمنية دعا الله سبحانه تبتع غريتة تشي النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا سن واتو الدعاء ودى تتار أبو بوا wato addu'a wanda daman haka Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama utitu jawami alkalimi manzo Allah Allah ya bani iya takaita magana to Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam san addu'a wanda take haka ba a san wato kace sai kayi dalla dalla Allah ya ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira mutum ne watakila in shi kake roƙa to sai ka mar dalla dalla dan wani abun ba zai gane ba ya baka amma shi Allah tun kafin ka roƙe shi ya san me kake so tun ba ka roƙe shi ba ya san me kake so kuma ko ka roƙe shi da baki ko ka ai zuciya duk ya sani wa asiru qawlakum aw jaharu innahu alimun bi zati sudur da haka shi ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san addu'a wanda ka tattara za ka ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallama layuka kaɗan ne amma in ka kalle su cika haka da addu'o'in alƙur'ani misali annabi sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana cewa Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma adait misali duk in ka duba kowace ka ɗauka zai a iya littafi da kalmar annabi sallallahu sallama yana addu'a allahumma a mene allahumma ne aka luka mene na isa mata amri ne farkon addu'a ne allahumma ja'alil ku tuna mun mana ha ba mai tuna mu waje al'akira iya ma'ashi waje al me farko ana ha yawwa malam na gode Allahumma aslihi li dini alladhi huwa ismatu amri ita nake nema in ka duba Allah ka gyara min addini na wanda yake shine gaba ɗaya gishikin al'amari na ai kaga an gama Allah ya gyara ma musulunci ai magana ta kare duk wata matsala a musulunci Allah zai yaye ma ita duk wani inda za ka yi tuntuɓe Allah zai tsare ka shine ma'anarta alamu asali ne dini alladhi huwa ismatu amri kaga ka haye wajen addini sai kuma yace wa asali ne duniya yallati fiha ma'ashi Allah ka gyara min duniya ta wanda take a yawa ta a ciki take kaga wannan ka gyara min me me baya ciki Allah ya baka lafiya ya baka kuɗi ya baka na duk ya hada duk abin da zaka roka ya baka gida ya baka mota ya baka duk Allah ya gyara ma rayuwarka sa'annan wa aslihi li akhirati allati ilaiha ma'adi Allah ka gyara mun lahira ta wanda kuma nan ne makoma ta take kaga an gyara ma lahira ina zaka shiga aljanna kaga addu'a haka addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kanana amma ba su da dukkan hada a komai da komai وأن أنس آنام maza Allah yana sa nan wa da umatuwa yana barin duk waɗanda suke ba haka ba mutum ya ce Allah yana Allah ina son ka bani mota Allah ka bani mota kaga an gama ko in ka kara bayani ka ce to Allah ka bani mota marsandi a Allah ka bani mota fijo misali ka gani ka gama amma za ka sha bamban da mutumin da zai zo ya ce sai ya lissafa duk kayan mota sai Allah ya bashi fitila ya bashi gilashi na gaba ya bashi gilashi na baya na na yau ya bashi taya na taya ma ya ce mai talin misali ya bashi Allah ka bani siginal ta gaba da ta baya na kaga in ka zo lissafin injin ma wata ila ka bata tun da kai ba makanike ba ina nufin sai ka gama lissafi ka manta da wani abin da ba zai motar ma ba za ta tashi ba amma kaga da wanda ya zai ce Allah ka bani mota ai kaga mai bambancin ku kaga ya haɗe shine jawami'ul du'a haka ake sanya addu'o'i shi yasa mutum yana kwaikwayon addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya huta bare kuma kwaikwayon alqur'ani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ba abin da ta rage amma na sa ayi tai a yawaita ta dan Allah yana san a roƙe shi sana Allah yana san a ringa masa kirari kirari da kaji maroƙa suna yi na mutane ai in mutum ne san kirari ne aka mar daɗi yake ji na kyautar da bai niyya ba sai yayi to Allah yana san a yabe shi kuma Allah idan mutum ya iya yaban Allah Allah zai ringa bashi abubuwa zai ringa an samu addu'a eh Allah yana so ne amma ba ka san kuma Allah dole ka san sunayen shi ko ka san sifofin shi ka san yadda za ka yi ba Allah na ilimi ba ka ringa faɗan wani abubuwa kan Allah ba wanda kuma Allah zai fushi da mutum Allah kiyaye عن انس رضي الله عنه قال كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار متفق عليه an samu hadisi daga Anas yadda Allah ya tabbata a gare shi yace mafi yawan addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wannan sai ce Allahumma ya ubangiji atina fid dunya hasana Allah ka ba mu abu mai kyau a duniya abu mai kyau wa fil akhirati hasana Allah ka ba mu abu mai kyau a lahira ita ce aljanna sanan waqina azaban nar Allah ka tsare mu daga azabar wuta kaga an gama to ko da ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu addu'o'i to yana karawa da ita ba lafi ayi addu'o'i to abinda mutum ya roki Allah sai ya bashi Allah yana son kawai kun ga annabi Yusuf alaihi salam bayan ya ya ce rabbi sijinu ahabbu ilayya yace Allah na fi son kurkuku to sai Allah ya yarda sai aka kai shi kurkuku bayan ya dandana ya aika a gaya sarki ya gaji shekararsa bakwai ya shekara bakwai ya dawo ya tsara shi ne da ya zo Allah yake ce masa ai kai ka roƙi fursuna da ka roƙi mu baka lafiya da mun baka an ta sa'alta sijin lau sa'alta al'afiyata la'adainak la ce ai kai ka roƙi ko fursuna da ka ce ko Allah ya yi ma na nuhun da ba za ka je da haka shi Allah ba abin da ya mar girma la ya ta'azamu shay ba wani abin da yawa Allah yawa eh shi yasa kawai ka roƙi Allah amma in kudi abin da zaka roƙi Allah kuma ko meye ka dinga bawa Allah zabi ka dinga hakuri kana cewa Allah idan alheri ne Allah ka tabbatar da shi domin Allah shi ya sani mu ba mu sani eh sai Allah ya baka abin da yake alheri eh Allah ya sa duk abin da za mu samu alheri duk abin da muke nema in zai zama mana shari Allah ka hana mu amma ba kowa na ce ce amin ba wani shi zai ce ma ko abin shari ne yana so eh kana shi eh shi dai ka a bashi kuma ya za a kare ai kawai Allah ya zaba mana abin da ya fi alheri shine ya fi daidai wani abu za ka ga an hana mutum bai ji daɗi ba amma alheri sai ka ga Allah ya zo ya nuna masa ya gane cewa alheri wannan alheri ma ba zai gane alheri ba ne sai an je lahira زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه إمام مسلم قال رواية سوى سيدنا أنس idan ya yi niyya zai addu'a to ko da ya yi addu'o'i komai yawan sai ya haɗa da rabbar atina fi duniya hasana wato an cika da ita sannan idan kuma yana son yi addu'a ita kaɗai ce ta sai yi da ita in kuma da yawa sai ya sauran sa'annan sai ya cika da ita wa ni bin mas'ud radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina rawahu muslim an samu hadisi daga ibn mas'ud ya da Allah tsara tabbata a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wannan addu'ar yana cewa allahumma ya ubangiji inni as'aluka al-huda ina roƙonka shari'a Allah ka shirya da mu wa tuqa Allah ina roƙonka ka bani takawa ka bani tsoron Allah wal afafa Allah ina son ka bani kamewa kamewa Allah ka ba mu kamewa wato ishi wannan kamewan shi ne yake tafiya ƙudda-ƙudda arziki mai amfani sai kuma ya ce walgina wato kaman kusa yake da ƙana'a kusan ƙana'a ita ce wadatar zuci ita kuma ta fi arziki zama arziki idan Allah ya ba mutum wadatar zuci to shi kenan to mai Allah ya ba shi sai zai gamsu sai ya ji yayi amma idan mutum bai da wadatar zuci komai Allah ya bashi zai ji ba a bashi ba to wannan kuma ba kyau da mun da wuya kuma mutum ya gode wa Allah zai tafa fuska ba zai ba zai rinka gode wa Allah ba kullum yana ganin Allah bai mar komai ba to shi kuma Allah ba ya san haka Allah yana son ya baka ka gode sai kara ma shi Allah yana da kayan zai ta baka sannan ba wani abu mai yawa a wajen Allah eh mu ne muke da abu mai yawa Allah komai kaɗan ne in ya baka duk duniyar ma makai ɗaya ma ka ɗince eh ba wani abu ne amma ko abin da yake so ka gode eh Allah baya son mutunci wannan shi yake sa arziki ya zama yayi kyau idan ba a same shi ba za ka ji bakunan mutane dangane da musamman wasu abin ba kyau ka ce sai yana ta magana kamar zai zagi Allah saboda bai da kuɗi ta maganganu ba kyau kawai ka gode Allah eh kan abin da ya ma ka yi ta roƙon shi kuma in har ya kaddara ma kuma za ka zo ka samu Allah ka wadata mu وعن طارق بن أشيم أشيم قال رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني وهدني وآتني وارزقني رواه مسلم an samu hadisi daga ɗarik ɗan ashiyam yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce idan mutum ya zo ya musulunta sabon musulunta a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke koya masa shine sallah sai ya koya masa sallah sannan a sai ya koya masa wannan addu'a waɗannan kalmomi ne wanda ba su da yawa kowa zai iya faɗi na farko Allahumma ghafirli Allah ka mun gafara Allah ka yi mana gafara warhamni Allah ka yi mun rahama Allah ka mana rahama wahdini Allah ka shiryar da ni Allah ka shiryar da mu wa afini Allah ka bani lafiya Allah ka bamu lafiya warzuquni Allah ka azurta ni Allah ka azurta mu wadana addu'a addu'o'i guda a guda biyar akwai inda ya zo da guda bakwai akwai wasu turni wa akwai wasu birni mai kalmomi wanda sun zo guda bakwai to kowanne ka samu kana yi kuma ita ce addu'a da ake yi idan an dago daga sujada idan ka dago daga sujada tsakanin sujada da sujada in ka zauna din nan sai ka ce Allahumma ghfirli warhamni wa atini warzuqni ko biyar ɗin ka samu ko bakwai ɗin ka samu da yayi ko wasu ni wata birni duka ka ƙara da wancan to kana yi yau da kullum sai kaga Allah ya amsa ba duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya mar gafara aljanna ta tabbata wanda duk Allah ya mar rahama aljanna ta tabbata wanda duk Allah ya shirya da shi aljanna ta tabbata wanda kuma Allah ya bashi lafiya rayuwar duniya ta gama kyau na sa'annan wanda Allah ya bashi lafiya kuma ya damar da arziki kaga magana ta gare wadancan duka suna magana za ka ga arzikin ba zai hana mutum bin Allah ba arzikin ba zai hana mutum tsaye da sallah ba arzikin ba zai sa mutum ya kidime ba akwai wanda arzikin su ya kidimar da su ya rudar da su wallahi sun kidime kaga mutum saboda kuɗi baya sallah musulmi wallahi ba ruwan suna nan jingin ba ɗaya ba ba biyu ba har ma yana ganin kamar shi baya ma ciki in Allah ya ce ya yawan lazina amanu shi baya ciki shi ba ba da su Allah ya ce ba na eh su in ya ji hana ayi Allah sala wallahi yana ga baya ciki talakawa ake kira ka haɗu wannan da gaske ba ruwan shi ba ruwan shi ba ruwan shi yadda ka san ba ruwan shi ba da shi ake ba mai kokari shi ne za ka ga yana sallah a in ma'aikacin gwamnati ne a ofis ka gan shi da yadda duma sa amma shi wai ku sallah sai wata uku bai shiga masallaci ba wallahi ba ma mutum ne nake suna nan da yawa da yawa ba ruwan shi ne ba da su ake ba mai kokari shi ne sai yana da dadduma in babba ne a ofis yana yin aiki yana sallah yana sallah ana dan taba aiki saboda in yana sallah za ta ga in ta kashe ya ce ta shiga za ta ce ogana sallah in yana son ajiye fa yana sallah zai ce mata wacce zo ta zo ta zauna ko ta jira shi haka za a yi eh ce ta ajiye faya yana sallah haka zai yi mana mai kokari ke da na taɓa gaya muku an taɓa samun mutumin da mai gida ne babba a ofis ofishin wasu mutane mun faɗi ofishin ba aka je aka ce masa rakare da ka riga saukowa ana sallah ta shi ai duk wannan sallar da kwaga suna yi shi da safarin zai fito saboda yana da lokaci sai ya yi bayan ya yi asuba sai ya azahar sai ya yi la'asar magarwa da sha kuma ya tashi aiki ya koma da aka shi in advance yake sallah da aka su dauka baya sallah ya ma sai ku makar ya bi ku serious na to shi tun asuba ya za da la'asar makarka cewa za yake maka in kake dariya shi da gaske yake yi tsakanin da Allah yana yi ya tabbata yana yi saboda yana da time da safe sai ya hada za ka ga da an zo a zara yana kallon ku kawai ko ne ko ne kuka rage ba ku yi ba shi ya gama kuma da wannan da wanda baya sallah duk sai suke wallahi daidai da ke da baya sallah dan sallah ba a yadda ba Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yadda Allah ya sanya lokacin lokacin yake so a yi kuma lokacin dole za ka yi ba wai lokacin da ka ga dama za ka yi ba وفي رواية عن ذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول هنا أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وآفني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك a wata ruwaya an samo daga ɗari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wani mutum ya zo wajen sa ya tambaye shi ya ce ya rasulullah yaya zan ringa roƙon ubangiji na wata addu'a ka koya min addu'ar da zan ringa roƙon ubangiji na da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam masa kul ka dinga cewa Allahumma ghafirli Allah ka mun gafara warhamni Allah ka ji kaina wa afini Allah ka bani lafiya warzuquni Allah ka azurta ni kun ga guda hudu anan sai manzo Allah ya ce masa waɗannan kalmomin za su hada maka duniya da lahira idan Allah ya ma waɗannan to ya hada maka duniya da lahira وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك رواه مسلم أسامو حديثي دقا عبد الله بن عمرو بن العاص يدا الله قال ثبت أجريسي yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan addu'a yana cewa Allahumma ya ubangiji musarrifal qulub Allah mai sarrafa zukata mai jujjuya zukata a wata ruwaya muqallibal qulub mai jujjuya zukata sarrif qulubana ala da'at Allah ka sarrafa zuciyarmu akan maka biyayya wato sai zuciya ta zama tana san sallah zuciya da zuciya da tana san azkar tana san karatun alqur'ani idan ba haka ba sai zuciya ta yi kunci kaga mutum ya zo sallah yana fushi rai a ɓace kamar an sa shi dole yadda ka san wani polis ne ya tako shi ya ce dole sai ya yi sallah kuma bayan shi ya kaɗa na bindiga cewa in ba ka yi sallah ba ka san da irin sallah wannan mutum yadda za ta zama kana a ce za ka aka yi dole ka yi sallah kuma ga bindiga a bayan ka amma ka yi sallah ba za a harbe ka to kaga ya dole za a ga ka sallah ka a turbi da kofuna na ba daɗi alhali sallah ai jama'a da aka ce mai sallah ai an taimake mu wallahi Allah mun gode ai sallah rahama ce kana gani da Allah to biyar ai an girmama ka na gata ne babba Allah maɗaukakin sarki kake magana da shi sau biyar wataƙila kuciya mannin garin kuma baka taɓa magana shi na bare gwamnan garin ku in mutum na magana da gwamnan jin daɗi yake yi ba bare shugaban ƙasa to yanzu mahalicinka ne ya baka dama ku ringa ganawa da shi sau biyar shi ne za ka zo gaba Allah kana fushi kuma mutum a ce ka rayuwa baka kawai kai kana yi ne abin da ya gashi na kamar ra'ayatun nas kawai baka san yadda ake in mutum ya zo ya kabbar sallah ma kawai shi bai ma san inda yake ba irin wannan sallar ba kyau sallah ce wanda ake dukunkune ta a jefi mutum da ita bayan ya idar mutum ya shiga sallah bai ma san me yake ba harkokin da yake na duniya su kawai yake tunawa wallahi sallah sai da ko ita aka bar ka da ita a cikin kabari ta ishe ka musiba kuma wallahi sallolin da su ne a ba su ne kawayen hiran mu a cikin kabari salloli azhar ta zo la'asar ta zo magariba ta zo shi yasa an kaga wani wani horo ya zo in ka ce waye zai ce ni ne azhar din da kai buju buju buju haka kaga odubi ya zo ya ce ma ni ne la'asar kuma in ka yi su da kyau ka gan sun zo da kyau hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka mawaka mu gata mu daure mu ringa tuna Allah a cikin sallah eh shedan na nan akwai shedanin sallah shi kuma aikin sa kenan baya tuna ma abu sai ka zo sallah wallahi zai kyale ka ga kana zaune baka komai ba abin da zaka tuna har ka rasa da zaka yi amma kada Allahu akbar sai tuna mu abubuwa ya kila a yanzu nan magana da nake ba wanda yake tunanin me zai ci da daddare nan amma kana kabbara isha za ka tuno me ya kamata na? ai an gana hausa na? yanzu mana ka shirya me ya kamata ka ci ka gama amma ba ruwanka sai kana kabbara isha shi to ko ne ka sha shayi ne ha to za ka ci shinkafa za ka ci duk aikin shaidan ne ake sane eh haka yake in ka zo asuba ya tana ma abubuwa da ya kamata ka yi ce ma kai wannan ce kai wannan ko fada ake yi da shi in kai fada da shi cikin iko Allah akalla sai ku raba sallar ko da hamsin hamsin da kai shi na ya ja ka ja ya ja ka ja to ya ta alheri a ce ka bace gaba daya wani ba za a yi sallah da shi amma gaba daya bai san me ake akwai wanda in an idan da sallah yanzu ka zo da bindiga ka ce mai limamin nan ya karanta sai dai ka harbe shi sau da ji kawai yana sallah ne shi ya ma je lagos yana lagos aka yi sallah ya yi tafiya to in zai sami zai ji can zai wancan zai wancan to duk wannan an riga an gaya mana aiki ne na shedan sai dai ta kokari muna allah ya raba mu da shi kwai shedanin alwala kamar yadda shedanin sallah yake shi ma sai kana alwala ta sama wasu wasu Allah ya tsare mu Allah ka tabbatar da zukatan mu akan yi maka biyayya akwai wani hadisi mai ban tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqulubu kulluha bi yadillah yukallimuha kayfa yasha duk zukatan bayi suna hannun Allah yana biya su bi yadda ya ga dama kana jin kana san Allah kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana san musulunci to Allah ne ya barka Allah ne ya jiye zuciyarka wajen idan Allah ya ga dama Allah ya kiyaye eh shi yasa a yan mutum ya yayi wani abu sai ta baka mamaki abin ba mamaki shi yasa kai kuma dole mu ta gode wa Allah rahamar Allah ce Allah ya sa muka zama musulmi Allah mun gode Allah mun baka amanar musuluncin mu Allah ka tsare mana shi har tashin ki har mu mutu mana bi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam a qal ta'awwadu billahi min jahadil bala wa darki shaqa wa su'il qada wa shamatatil aada wa fi riwayatin qala sufyan ashku anni zittu wahidatan minha wane na wane ne wa ana abdullahi ni ba ba na ma an samu hadisi daga abi huraira a'a to mu tsaya anan sai mu tashi akan wannan hadisi insha Allah eh akwai littafi akwai littafi zan gaya masu na wani insha Allah to da farko dai ya kamata mu sani iyayen matanmu iyayenmu ne su ma mata su sani iyayen mazansu iyayensu ne in ka zagi iyayen matanka ka zagi baban matanka ka zagi babanka in ka zage mahaifiyar matar ka zage mahaifiyarka in mahaifiyarka ta zage babanka ta zage babanta in ta zage mahaifiyarka ta zage mahaifiyarta a san wannan so ba maganan wani ya zage iyayen wani ba ya iyayenta ta zaga kuma wannan mummuna abu da shi yasa na ce na zagin wasa ne ka san akwai na wasa na yawwa na to lalle kan da haka wannan mugun aiki ne Allah ka tsare mu babu mata wadda take da ladabi ko kuma take sa ran samun aljanna da za ta zagi iyayen mijinta miji ai girma shi ake shi ma miji ba a ce zagi iyayen matar shi akwai wasu maza da su suke jawo ma matar su zage su eh mu'amala da zagi a tsakanin iyali ma kuskure ne kullum ka zagi matanka tana za ta rama ma yau da gobe na baka ji abin da ba wace ya ce ba yau da gobe ta ki wasa amma ka cire ba zagi tsakanin ku kwata-kwata da wuya ka ga wannan abin ya faru wasu zagin suka mai da shi shi yana zagin da wata ran kawai sai shi ɗaya ya ce kirama kirama wasu abubuwan kuma za ka tarar da akwai laifin iyayen ma wasu abubuwa amma kowa mai iyaye suka yi bai dace a zage su ba ba matan har kawai ma ka zage wani ma musulunci ya hana la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya la'anci wanda ya zagi iyayensa aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum da zagi iyayen sai ce kai ka zagi iyayen wani shi ma ya rama da haka mugun aiki ne Allah ka tsare mu Allah sa masu yi su bari amma kan ai aure ya kare na uwa kan ai ta wucewa a bari ana zagin ta amma ban ce a jiya sake ba fa ya haƙuri a jiya ya haƙuri amma dai ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne kuskure ne eh so ita dai kasancewanta ba ta sallah idan har tana ɗaya daga cikin addinan nan guda biyu ko ba yahudiya ce ko ba nasariya ce to kaga musulunci ya yarda a aure su duk da cewa musulunci ƙur'ani ya faɗa amma ko sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ja kunnan mutane sahabbai cewa idan sun je suna auren ahalin kitab tunda Allah ba wajabtawa yayi ba su ƴaƴan musulmi kuma wa zai aure su wato kaga ba wai ana ce ayi bane amma kuma wanda ya dage sai yayi ba abin da zaka hana gidan Allah ya bashi izini ta ji bayani wanda a yayi Allah ya yadda yi sai dai kuma kafin mutum ya yi sai ya san sharuɗan zama da su da mafi yawa suna auren ahalin kitabi kamun ka ankara su kansu sun zama ahalin kitabi da yawa mazajen da suka aro ahalin kitabi kamun ka ankara su ma ya zama ahalin kitabi na ko ƴaƴansu da haka ga hasali manufa ma ta wannan auren shine kai din kai mata hanya da za ta shiga musulunci da abin da aka sani in dai zama ne na gaskiya to mata ta za ta karkata inda mijinta ya karkata wannan yana cikin hikimar da musulunci ya hana mata musulma ta aure wanda ba musulmi ba ai saboda ai in dai tana son shi za ta bi shi har kenan kai ma in dai da gaske ne kai ma za ta bi ka so mafi yawa da yake auren za ka tarar da shi kan shi wanda ya aure ahalin kitabi daman can kafin ma ya aure da shi ma dan karamin ahalin kitabin ne haka da yawa za ka ah to mutumin da baya sallah na ka gane baya sallah ba ko satiya bai iya ba ba ruwan shi da addini ya aure halin kitabi ya zaune za a yi zama shi ba din kirje rage zama halin kitabin tun bin aure ba su haduwa to ka gani da haka in dai da shi dai wannan a matsayin aure aure in haka ne yayi sannan ku dai sai dai ku yi haƙuri eh amma cewa cewa wanda ya auren kuma bai yi ba ko bai halarta ba wannan an saba wa alkur'ani surorin da Allah ya magana al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa daham wa daham allazina utul kitaba hillul lakum ko wa dahamuhum illal lakum ko wal musanat wannan ayi ayi ne na karshe karshen sauka a cikin alkur'ani a Madina suka sauka haka ba ma nan baka wane bare a ce ko an soke su suna nan Allah wa'ala. To maluma sai yi magana a kan mutum da yake aure da musulma amma ba ta sallah. Su yi magana sallah dai shi ne musulunci. Domin annabi sallah sallama ya ce bambanci tsakaninmu da kafirai sallah. Wani duk ya bar sallah ya zama kafir. Da haka miji daidai ne ya kai matarsa ƙara wajen iyayenta ya kai matarsa wajen karkoki idan ba ta sallah ya kai ta duk inda za a idan kuma ya zamba za ta yi sallah ba ina zuwa sai dai su rabu domin me za ka yi da mata mara sallah amma ka abin da ake ga mutum ba da iban faru ba a'a a bincika a gani kuma a yi hanyar da za a yi domin kai ma in ka daidaita ta dawa tana sallah ka yi nasara ka yi aiki wanda ake so a yi wallahu alam na na ƙarshe to mutumin da yake sallah amma sallar ba ta hana shi abubuwan duk da yake na sabon Allah maluma suka ce to lalle ya je ya duba sallar nan ya nuna sallah akwai matsala domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana ya ce wa aqimus sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ka tsaye da sallah ku tsaye da sallah saboda sallah tana hana alfasha tana hana idan mutum ya tsaye da sallah zaka ga baya sha'awar zina baya sha'awar tasha baya sha'awar abubuwa marasa kyau ana sallah tana wannan to maluma suka ce idan mutum kuma yana sallah sai ya ganshi a can hankali shi ya tafi can to ya je duba sallan ya cikin wata illa yana yin ta ba daidai ba ai ku ga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hadisin musi'i salatihi din nan hadisi ne sahabi ne yayi sa'a dan ba ta yayi rashin sa'a bai yayi sa'a bai samu sallah ba tare da sun manzo sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana zaune a masallaci yazo zai yi sallah shi ya ga bari yayi sallah sai ya je ga da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah manzo Allah na kallon shi sai da yi sallah ya idar sai ya je ya yi wa annabi sallama ya ga mazala ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli yace ka koba ka sake sallah don wannan sallar da kai ba sallah ba ce ba kai sallah ba hankali shi ya tashi ya koma ya ji ya sake kasa inda yayi akan ba mai ganin shi yanzu ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi yaje sallah irin yanzu ya gama ya sake dawa sai manzo Allah sallallahu alaihi ce masa ka koma kai sallah ba kai sallah sai da suka yi haka sau uku sai ya ce ya rasulullah na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya banda wannan sallar da nayi ba ina wata ba wato kaga inda zai koma so ɗari ita dai zai sake sai yanzu ka ga Allah kiyaye in irin ta sallah kake yi a yanzu wa zai ce ma na Allah ya kiyaye ka ga babu kowa na da yanzu wani ce ma ka je ka sake sallah ka sallah ba kana iya zagin sa na cewa in shi ne mai karban sallah kai karba na saboda duk mutane haka suke da abin da ya shafi addini ina nufin zai ce kawai kowa ya yi ta kanka to amma su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa gashi gashi gashi gashi gashi yadda za ka yi kai sallah kaga yayi sa'a eh yayi sa'a to kaga in mutum yana wannan yanayi yanzu ai Allah kiyaye Allah kiyaye ai kaman musulunci ne a ce mutum sai ya je lahira a ce masa ayya kai tsaya daga nan ai kai ba ma musulmi ba ne Allah ya tsare Allah kiyaye musifa ta ƙarshe kenan eh Allah ya kiyaye Allah ya tsare sallu ala nabi اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيما هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله